kashe-kashe sadu bin uba da aka kama aka ɗaure shi za a kai yayi a madina akwai bakon nan ya tayi zuwa fata wuce sadu ɗan uba da yana karɓansa sai ce a bani belinsa ni ma a can madina yana taimaka ma ana ka ba da belin sa'adu bin ma'azu da sa'adu bin uba da aka karɓi belinsa sannan cikin dare suka gudu aka je aka sake kwamba suna yada da'awar annabi suna yadawa shekara da ya dawo suka zo gurin annabi suka yi mitin a ɓoye suka ce to duk madina ba gidan da ba a jin sunanka kowane gida mun sa masa la ilaha illallah muhammadar rasulullah annabi ya ce to kar dai a yi kokari a ɗan yi haƙuri sai shekaran gaba shekara na gaba ya zo suka karɓi da'awa da gaske suka ce mun riga mun karɓi da'awa aka annabi ya naɗa musu shugaba su goma ya biyu nuka ba'u nuka ba'u na annabi ba sa ko ina suna madina annabi ya ce to ya me matsayin ku suka ce mun yadda mu rasa ranmu a kanka mun ya rasa mu rasa matanmu mu rasa dukiyanmu mu rasa komai da komai a kanka annabi ya fara yada da'awa maka sai kunci zama maka ya gagara ya karanta suka zo suka ce ya rasulullahi wannan lamari in ba zai yi ba a je garin mu mana a yada da wannan garin nan fa yaro karimi ma sunan ka yake kamawa to Allah ya wa annabi izini ne ya yi kaura sai na ukar ya tanadi raƙuma guda biyu annabi ya ce a raƙuman nan ma sai na saya ya ce dama ya ce a ba zai yi ba wannan fitar da za mu yi ta Allah ce saboda haka ka sayar min raƙuman na biya to wannan ɗin hikima a cikin nan in za ka yi tafiya dan Allah kar ka zama nauyi akan mutum da annabi zai zama nauyi da sai da na abukar ba a sai wannan raƙuman ba annabi ya biya da haka aka fita to nan gaba sai a ɗaura mutane nauyi annabi bai yarda ba sai da aka biya raƙuman bayan sun fita kogon hira aka ɗauki wanda zai zame musu madugu a gaban madugu aka fice hanya zuwa madina da ya fita ma Allah ya ce ya ubangiji ya ubangiji ina za ni sai aka sauke wa kun rabi a da kilini na'am wa kun rabi a da kilini mudukala sidikin wa akarijini mukurata sidikin wa ja'alni min laduka sulmanan nasira lokacin da aka sauke wannan aya Allah ya masa wahayi ya ce ya rasulullahi garin da muke so ka je ka je maka maka ya fita ka je madina madina nan ne aka karba addini Allah ya ce ni kuma zan musu sakayya har yau da annabi yake madina wannan sakayyan aka yi musu shi yasa duk lokacin da bakon annabi ya zo gunka an dai ka karbi bakon annabi hannu biyu to in Allah zai ma sakayya na abadan abada saboda da Allah ya karbi annabi da Allah mutanen Madina suka karbi annabi har yau annabi yana Madina kuma har tayin kiyama yana Madina cikin sakamakon da mutanen Madina suka damu idan kun duwa majalisul wa'izina Madina ma aljannan za a jefa ta ranar lahira su dan madina ga gidansu na aljanna kuma ga gidansu na duniya kuma kai din idan anan kana jin hauhi da annabi yana madina na je baka je ba to a lahiran aljannan sai a ce ga madina eh dan a kwantar ma da zuciyarka ka ji daɗi a lahiran a aljannan kuma sai ka je madinar yawo wannan sakamakon Allah ya yi musu annabi ya fita wanda suka bihi suka bihi wanda suka kasa fita hankali suka fita annabi ya je aka yada zango wanda ya tashi zai fita a fili mutum biyu ne rak da sayyidina Umar da sayyidina Ali sayyidina Umar da ya tashi ya je dandalin maka yace to jama'a yace mun hirya za mu ba annabi zuwa Madina idan da ɗan da ya isa namiji ya ce mu gamu da hiya hanya ko a nan ya ce kar a fita ya ce idan da wanda uwarsa ta tsugunna ta aibe yana ɗa ya ce mun ji kuna taron mutane ya ce to ni na fita kuma duk wanda yake tsoron fita ya zo ya bi bayana a nan ne sai da na umar ya fita da mutum saba'in ya ce ku fice gaba ya ce wanda zai iya a nan ya ce kar a fita ya matsa wanda ba zai iya ban ya isa ɗa ma haɗu a jeji bayan nan sai da na ali dama yana kwanci a gadon annabi yana jan hankalin mutanen yana lullube da bargon annabi da ya ga mutanen ba su kula da hima ta ya saba bargon a kafaɗansa ya ce jama'a dan uwana ya tafi zuwa madina ya ce na tayi ni ma zan bihi ni kadai wanda yake bukata zai zo yana jin tsoron wani wanda zai hana shi fita ya zo inuwa ta sai da na ya fita da mutum a hirin ya tusa su ya ce kuma wanda ya ga ya isa namiji ne to mu haɗu da hiya jeji wayan nan a duk tarihin duniya su biyu ne suka fita su kaɗai sauran sai a ɓoye ba zai yiwu don makan yana cige da gwaraze a lokacin ƙyarti a maka sun kai dubu bakwai a wannan tsakiyarsu sai da na Ali ya wannan magana suka fita zuwa Madina aka ji annabi ya kusan zuwa ya ya su Ali aka ce suna baya annabi ya ce ina kyautata su za su ceci wasu su zo da su ina Umaru aka ce a bai zo ba yana baya aka ce to mun ina kyautata tan zai ceci jama'a shi ma zai zo da su can an jima aka ga tawaga kala kala na sayyidina Ali da sayyidina Umaru bayan an sauka mutanen Madina labari ya kai musu ga wannan annabi namu sallallahu alaihi wasallam ya danno duk gidan da ka sani a Madina sai da aka fante shi sannan aka zo bakin garin Madina aka fito ana jiran manzon Allah daga maka zuwa Madina tafiya ta hankali sati biyu ake yi e za a yi zango goma sha hudu ne a yada zango a yada zango a yada zango goma sha hudu tafiya ta sauri ko an aike ka ka kai wasiƙa ko kuma wani gwargo ya ta yi kare to a sati ɗaya ma zai iya zuwa Madina to mutane suka zo suka tara ka ja Rasulullahi ba mutane a baya an gama yi yace to mu kama hanya mutanen Madina sun fito tsoho irin wannan sai su fito yace yaro hau mana kan dutse inda ko za a ga watan nan ya kama an leƙa ce baba har yanzu dai wata bai kama ba sai a ce yaro ka hau kan bishiya ko watan nan ya leko ana wani aka ce baba har yanzu dai hiru ba alaman haske to tsofi suna zaune ba su je gida ba ba su koma gari ba ana jiran annabi a ga wata ya kama an kai kwana uku can an jima sai aka ji wani saurayi ya kurma ihu dan daɗi yawa ba maganan tasbihi ko hailala daga nan ihu ihu ya ya aka ce wata ya kama da aka leko sai ga hasken nan ya fara zuwa madina wal wal wal طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي ana nan ana cewa jama'a wata ya kama mai kira a zo a bi Allah yau ya dohi garinmu annabi yana zuwa jama'a suna taruwa yana zuwa da haka zo sai mutanen suka kasu kaso biyu sai ga mazaje yadda baba yake rizna haka mazaje suna muhammadun abdun salihu abin kasir fa ya kawo a littafinsa Muhammadun Abdun Salihu Ahmadu Abdun Salihu Muhammadu Abdun Salihu ka ajiye wayar ka Allah ya saka Ahmadu Abdun Salihu ana rufinawa can an jima bayan nan sai ga dangin manzon Allah na bangaren mahaifiyarsa mataye suka fito na na jawari min banin nijar ya baza Muhammadu min jari نان دواري من بني النجار يا هبذا محمد من جاري الذي يدعو كي سمع يتي الله كيدا إنا سن وإنا متانا كسوزو Allah ina son su ka zo su babu Jibrili ya rubuta an buga stam an buga tambari an gama haka yau wa'ancan haka yau wa'annan annabi da ya je sauka mutanen Madina suka dawo ɗaya bayan ɗaya ka dinga gaisuwa na ladabi kabilan bani ausiya suka fara zuwa ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai a ce muna neman ka ba mu bako sai annabi ya duba ya ce wane eh ina muhajiri a ce wane to na gama ka da wane dan uwanka ne saboda kuma yadda kuka zama dan zama a duniya kun zama yan uwa lahira shine almajiran sun taru a gari sai a ce yan uwa daga nan sai mutum ya karbi wannan bakon ya je da shi gidansa ya raba rabin dukiyarsa ya bashi bayan nan ya baya rabin gidansa idan matan matansa hudu ne sai ya fito da biyu ya ce kago nan mace kuna ne a ciki ga yadda wannan take gajeriya ce ga yadda take wannan doguwa ce wacce kake so zan sake ta in ta gama idda zan aura ma sai ka nuna ka ce ina son wannan ina son wannan sai ce to yau na sake su in an gama sai da bakon da annabi ya zo ba a bar ɗaya ba duk bakin annabi mutanen madina sun kwaye ba mutum ɗaya wanda ya ragu to mu ne yanzu ka ce kana son annabi kayi haka bakin manzon Allah da suka zo karatu ne neman ilimi ne neman addini ne me matsayinsa a gunka ba garada sun taru a garkayin ka kana malami ka haince su ba ka ce ayi addu'a kaza sai ka ce ai karbu ai na sa ku addu'a ai almajirai ne ka dauke kuɗin ba ma ka girmama su ba ka haince su ba yadda za a yi ka zama soyin annabi ba zai yoyi ba sannan bayan Allah sun zo sun ce dan annabi suka zo to annabi yana kallon ka wannan aikin rana ɗayan ya fi salatin miliyan idan bakon annabi ya zo ka gwada ka gani in bakon annabi ya zo ya rasa inda zai kwana in ka sa ya gidanka daren za ku yi ruya da annabi sai annabi ya ce ma wani yanzu haka kai mun akan bakona ka kula mun da yi to annabi zai ce Allah ya kula da kai shi kenan wannan duk inda a duniya kaga mutum ya samu baiwa sai kai wani abu na riko da sunna da annabi Ahmad ibn Hanbali wanka ne bai yi da zani ba ya fito ba zani ya ce kai kai bari in je in daura anan ya zama shugaban mazhaban duk duniya riko yayi da sunna daya ba salati ba ba addu'a ba riko da sunna kwaya daya mai da shi malamin mazhaba Imam Malik darajar nan nasa a dalilin annabi ya bada fatawa daya akan gaskiya gwamnan Madina bai yarda ba shine daga darajar Imam Malik zuwa yau Imam Shafi'i darajar da ya sa ya kai ya haka gaban Haruna Rashid aka kai shi akan ya saba ga malaman Haruna Rashidu ya buga ya faɗi gaskiya ya fito Allah ya daga darajarsa Abu Hanifatul Uman a darajar da ya da gwagwarmaya da ya da malaman zamaninsa akan sai ya kafa sunna ya kai ga inda ya kai to duk wannan baya yoyuwa Muhammadawa sun zo nan to karkace da baki ne ba zai yoyu ba kowa ya je na gyara halina ka gyara halinka mu koma mu yi layi mu duba sunna mu kularwa da annabi al'ummansa duk malamin da ya raba kan al'umman annabi ƙarya yake ba zai higa aljanna ba al'umma ɗaya al-muslimu akul muslimu la yazlimuhu wa la yaqiruhu atqwa haula fa shara sallallahu alaihi wa sallam ila sirri kullul mu'mini alal mumini haramun dam'uhu wa maluhu wa irduhu to a hada annabi idan malam ya je lahira tambaya ɗaya zai ma ya kai ka raba min kan al'umma na kurum wannan in dai ka tabbatar ka raba to ba wanda zai cece ka dama yi ne kuma ka masa ba daidai ba fal ya zarin lazina fal ya zarin lazina yukalifuna lamrihi am tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim wannan abin da annabi zai tambaye mu lahira yaya muka yi da al'umma ta sa tambaya na biyu annabi zai yi tambaya bayan ya bar duniya ya aka yi da zuriyarsa da ‘ya'yansa na bar muku alƙur'ani wa itirati da ‘ya'yan gidana to annabi zai koma ya yi tambaya akan haka bayan su mun riƙe su da daraja ba mu riƙe su da daraja ba sai an koma an tambaya shi kuma san ba yadda zuciyanka yake so bane dan san ‘ya'yan annabi kuma karka ƙi sahabban annabi kuma idan kana son sahabban annabi darajar hawan hawa ne amma karka fefeye da san wani san wani ya zaka ki wani ko baka kan sunna dole sai ka so su daidai da daidai don an yi tambaya aka ce me matsayin ma'awiya da umar bin abdul aziz aka ce ai ga ai kuran kuran dokin ma'awiya kuran dokin ma'awiya ya fi umar bin abdul aziz sau miliyan duk da halifa ne wali ne wanda ran da aka binne ya Allah ne ya saki takarda daga sama far takardan ya zo kowa ya sa hannu ya dauka Allah ya ce ni da na halicce ka na ma gafara ya samu wannan heda amman koran dokin ma'auya ya bi kowa ya duba albidaya wani haya na ibn kasir alkamil fi tari za ku ga takardan da Allah ya saki daga sama amman kuran kafan sahabi ya fi shi wannan ba zai yoyi don kana son 'ya'yan annabi ka ƙi wani daga sahaban annabi ba annabi Allah ne ya kawo yi mutanen da ka gan shi suna kusa da yi Allah ne ya hirya masa in ka ce mutanen ba su yi ba shirin Allah kare na ba ka da wani magana a kai sai dai ka saurara ka bar wa Allah ikonsa abin da ya faru na rigingimu tun kafin a yi duniya Allah ya rubuta annabi ya yi addu'a a Allah kar a yi wannan rigima kar a yi Allah ya ce alƙalami ya bushe a nan duniya fa sai a yi Allah ya ce to manzo Allah me Allah ya ce to me annabi ya ce me mafita ya ce mun je lahira na bar ma so ka san yadda za ka yi amma nan din an riga an hukunta amma sun je can a baka beli kar a yi rigima Allah ya ce bari su yi rigima belin su yana hannunka magana ya kare duk wanda kake jin hauhi ko wanda yake jin hauhi ko wane ne a lahira ba za a tambaye ka shaida ba dan Allah ya faɗa wa ausa biya Ibrahim can za mu wa ausa biya Ibrahim banihi wa yaqub ya bani inna la tafa lakum dina fala tamutunna illa wa antum muslimun am kuntum shuhada idha hadara yaqub al maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك, تلك أمة قد كلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون ما كانوا يعملون wannan a haƙƙin annabawa ne da Yahudawa kuma a haƙƙin sahabban annabi ma abin haka yake a lahira ba za a kira mu shari'a sai da Ali da ma'awiya bin abi sufyan ba Allah ba zai neme ba dan a lokacin ma babu mu Allahu akbar a lahira Allah ba zai kira mu akan yakin jamal da aka yi da ummina Aisha da sayyidina Ali ba Allah ya zo ya ce mu ba da heda ba ruwan mu ba za a neme mu ba su za a nema kuma in an neme su Allah ne alƙali annabi ne ne beli rigimar in ka duba da idan basira wannan dan uwan annabi ne wannan matar annabi wa za a bari idan ka duba ka je can bangaren wannan sai da ali dan uwan annabi ne ma'awiya kuma surikin annabi ne ma'awiya babansa sahabi ne yazidu wansa wanda ya girme yi yakin da ya na rana ɗaya yau a duniya har tashin kiyama ba za a iya yi ba yakin yarmuki yazidu dan uwan ma'awiya ba yazidu dan ma'awiya ba dama sunan dan uwansa yasa ranan yakin yarmuki khalidu bin walidu yana komanda da ya duba ya kewa ya gani ya ce kirjin yakin nan ba matsala waye a kirjin da aka duba aka ce yazidu ne dan ma'awiya dan abu sufyan ma'awiya dan abu sufyan ya zo ya samu dan ya ce kai dana ya ce ubana sunansa sakara buna harbu ya ce babana sunansa yaƙi ya ce da mun cuci musulunci a yau idan ka gudu a gun nan a gaban annabi za ka ji kunya in duk duniya za su taru a kan kai kaɗai ina so yau ka faranta wa annabi rai uban yana kewayawa ya ce kul ba gadon ka bane a da can ma muna cikin su mun fi karfin su bare yau Allah ya mana baiwa da musulunci ranar yakin yarmuki kabari dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu amma yanzu da dan ma'auya bai gudu ba gam sai da yakin aka cinye yana tsaye a gurin wannan yakin sa na rana ɗaya malamai sun ce duk duniya sun taru ba za su iya yi ba wannan wan ma'awiya ne shi kuma ma'awiya idan wahayi ya sauka na alqur'ani wanda annabi ya yarda su rubuta yana daga ciki yasa yawan kana karanta qur'ani yawanci duk ma'awiya ne ya rubuta ka san fa da wannan idan wahayi ya zo shi ba ya rubuta ma hadisi wahayi ne sai annabi ya masa nuni yace wahayi ne ya to shi kenan sai ya rubuta iya takardun da yake hannun ma'awiya qur'ani ne da aka tayi neman qur'ani a ina za a samu ma'awiya ya rubuta shi ma'awiya yana rike abin da Allah zai saukar daga sama saboda yarda da annabi yi kuwa Allah ya ce da annabi wala tarkunu ila allazina wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya to kaga annabi in ya maida hankali a kanka in ka zalimi na annabi ba zai karkata ba wala tarkanu ila allazina zalamu to amma awiya annabi ya karkata yace masa rubuta wahi bayan nan umma habiba bintu abu sufyana da hida ma'awiya uwarsu ɗaya ubansu ɗaya annabi yake aurenta ma'awiya bin abi sufyana ranan yakin da aka buga na hunaini sahabbai suka koma da baya ma'awiya yana nan abu sufyana gam sarikin annabi ne ya tsaya ya ce wallahi ba zai gudu ba alfadarin annabin yake karewa annabi yana so ya kutsa ciki yana kare alfadarin a cikin wanda suka tsaya bayan abbasu sai ma'awiya sai abu safiyana bunu harma abu safiyana bai gudu ba ya ce ina tare da sarikina annabin Allah yau zan gudu na bari bai gudu ba da ya gagara ya yi ya yi ya ki barin alfadarin sai annabi ya sauka ƙasa da ya fita kurin annabi sai ya fada tsakiyar kafiran yana kira yana ana ibnu abdul mudallabi la kazib ya ji aini ne dan abdul mudallabi ko ta ina sara ake kawo annabi ana tsakiyar kawo saran kirari yake su jibrilu su mika'ilu suna kare karan amma yi kirari yake ya ce ni ne dan sayyidina abdul mudallabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan dan gaskiya ne ya kewaya suka buga ba abin da za su yi suka haƙura sannan ya hukan alfadarin to wanda ya yi wa annabi wannan rana abu safayana ne a lahira zai yi ceto in dai abu safayana zai yi ceto to ka tabbatar ba zai bar ɗansa ba idan kuma matar abu safayana za ta yi ceto yar abu safayana za ta yi ceto wanda muke kiranta da umma hatar muminina to lalle ba za ta bar ɗan uwanta ba kuma in ka ce ba ka son ma'awuya ma wani bala'in da za ka higa wannan yar uwa ta san ka ce ka ta kai kafiri ne a to mutum ya yi uwarsa mata yan manzon Allah guda ne ba umahatul mu'minina bane duka to a ciki ka ware daya ka ce wannan matar kai ba uwarka bace wannan to kaga ka zama shege shine ma'ana ai wannan rigimar ba tabu bane daga bayan sayyidina Ali ya ce masa ba annabi ya daga hannu ya ce Allah duk wanda za su gwabza da Muawiya kar ya rinjayi Muawiya sai aka ce da sayyidina ali a annabi ya riga ya masa addu'a ya ce da na san da addu'ar ma da ban yake shi ba wallahi da ban yake shi ban san annabi ya masa wannan addu'a ba to wannan sahabban tsakaninmu da su sai addu'a ta alkhairi mu komo kan mai risala mu kame bakin mu in kana son sahabban annabi kar dan san ƴaƴansa ka ki sahabbansa idan mun dawo kan shehunanmu mu ba su matsayinsu duk duk shehunanmu da muke tare da su tsakaninsu da annabi sha amadu tijjani radiyallahu anhu yace ku daina gama mu da sahabbai yace tafiyar mu da tamu da tasu kaman tafiyar bakin tururuwa ne da tafiyar gaggafa ba zai yoyu ba sahabin annabi guda ɗaya duk shegunan duniya in ka haɗa ya fi su maganar karama daban matsayin wulaya daban matsayin kudubaniyanci daban matsayin sahabanci daban e, ganin karama da ganin ido da ido da imani akwai tazara don yanzu ko ba komai a ce wannan zaman muka yi da ku a ce ga malaminka da kai da mutum kun zauna zaman almajirci sannan wani almajiri ya zo a baya ko ya fi son wannan malamin da kai kai ma da naka san to ba dama a gwada ka da shi saboda wancan an yi zamani akwai abu da yawa ne a zamanin sahabban kairul quruni karni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum wannan zamanin kadai idan Allah ya ajiye ka a zamanin kana da wata martaba bayan zamanin zamanka da annabi idan ka zauna da annabi minti ɗaya kana kallonsa in ka samu dama in ba gan shi ba yana ganin kan kai minti ɗaya a gabansa to a ganin karama za a gan shi sau miliyan bai kai na wannan ba kowanne ganin da daraja to shehunanmu mu ba su matsayinsu sahabban annabi suna gaba da su shi Ahmad Tijani Abul Abbas maganan da ya faɗa ya ce lokacin da hasken nan annabi ya sakar wa annaba dubu ɗari da ashirin da hudu suka tafke hasken daga annabi da ya zo guna shehu tijjani ya ce ni ne kaɗai kayin ji na tare hasken duk waliyin duniya daga yin daga annabi adamu zuwa yau in dai wali ne ya ce to ni dam ne ni ne kayin ji duk wani wali kuma transformer ne daga ni za a bashi wannan haka yake duk duniya ba wanda zai masanta ya ce ko ba wanda ya san ni sai wannan annabi namu nan gaba ƙarshen zamani ne za a cuɗanya ga kuku ne wakilan mutane malamai sun taru a lahira Allah ya riga ya ba ku amanan al'umma idan kana ga ra'ayin mutum ka ƙi yarda ka faɗa abin da Allah ya faɗa a lahira shi mutumin zai tsame Allah ya barka da shi sai a komo a wannan zamanin da muke duk malamin da ya je guri lacca ko ya je guri wa'azi ya duba yadda mutanen suke kadibin nasu ala kadari ukulihim wannan maganar da nake ita ta dace da ku amana ne a wuyanka a lahira duk malami da ankwa zai tashi in dai ga koya mutum biyar karatu ko goma gaskiya da ankwa ba yadda za a yi ankwan nan ta kunce sai da adalci sai an tambaye ka wannan kun zauna kai da shi za a yi hisabi me ka gaya masa ne fala nas'alanna allazina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalina to malamai sun shigo ciki a kiyasi wala nuqsanna alaihim bi ilm wa ma kunna ga'ibina to malami a wannan zamani namu in yace zai zauna da Allah lafiya sai ya bata da mutane idan yace zai zauna da mutane lafiya da Allah zai bata idan kuma san annabi ka bar almajirai ka saki linzami to in aka yi wasa za a je garin san a tadda abin da ake wa annabi isa so ne yayyawa mutane suka kai matsayin da ba nasa ba suka fada suka halaka sai da na rasulullahi a sansa ba zai yoyu ba in aka yi da baki sai an yi da aiki kuma sannan a duba a san matsayinsa duk wanda annabi ya wakilta mana mu kula da su almajiranmu wanda muke tare da su mu san matsayinsu malamanmu koyarwar annabi mu girmama su tsakaninmu da al'umma mu riƙe amana duk mutumin da zai faifaye ya fice gona da iri ka ja baya da shi wanda ya baya ka tura shi gaba sannan kuma fitina ta ƙarhe a ƙarƙashin malaman za ta fito su za su raba kawukan mutane kowane malami in ya raba kan al'umma dan shugabanci yake Allah bai raba ba annabi cewa in sallu kalfa man qala la ilaha illallah to duk wata madda tana kan wannan to tunda malamai sun zo za su ji karatu mu matsa su ji wannan littafin namu ko kaɗan ne sannan bayan sallah kuma malam ya mana bayani ga kayan karatu ya kawo mutane kuma a yi haƙuri mu ci gaba da tafiya na'am ne kake cewa na gaba na'am
صلى الإله ومن يشف بأرشه والطيبون على المبارك أحمدي sallar ilahi akai muka tayi Allah kai da tsira wa man yahu bi arihi da wanda ana kewaye da ra'ayinsa ana tasbihi wa tayyibuna sannan kyawawan salati alal mubarak ga wanda mai yawan albarka Ahmada ga wannan annabi namu na'am ما أقبل شمس النهار على النبي النقي الرسول محمد ما أقبلت.
صلى الله عليه وسلم.
ma ce naziya aqbalat shamsun nahar ai babu wata rana ta wuni da za ta gabato alan nabi ga wannan annabi namu annaki tatacce Mm.
saboda ya ce tun daga annabi adam Mm.
har izuwa ga babana abdullahi ba sane ni ta hanyar zinace zinace ba an rasulu ko manzo ne Mm.
muhammadin annabi muhammadu Mm.
عليه صلاة الله في الصبح والمساء وكل وقت تترى على النبي محمد alaihi salatu lahi dadan tsiran allah ya tabbata a gare shi fi sibi da safiya wal masa an shafe alhanza da malace saboda laruran waka wa kullu wakati kowane lokaci ta tara wanda yake biye da wannan ala nabiyin ga wannan annabi namu muhammadin annabi muhammadu na'am ما لاهت الجوزاء شرقا ومغربا وطابت الأسماء بذكر محمد wani hadin jauza'u in dai tauraruwar jauza'u tana haskakawa in dai tauraruwar jauza'u ba ganta ba to ta yi kiyama ce ta zo sharkan jauza'u din nan ta yi gabar wa magriban ta yi yamma wa dabatul asma'u lalle kunnuwa sukan ji daɗi bi zikiri muhammadin ga ambaton wannan annabi na duk lokacin da aka an- a- ambace kunne bai ji daɗi ba to gaskiya kunnen bai da rabo bai da rabo a lahira in dai da rabo a kama sunansa sai ka ji tsigan jikinka ya tayi ka ji daɗi kuma ka yi ga tsoro ka yi ga makyarketa babu wani abu da ya fice mutum ya rike manzon Allah jari qala rawi me ruwa yace da mu summa inna halima sannan ita halima yar kabilar sa'adiyawa qalat ta ci gaba da cewa li abdul mudallabi ga sayyidina abdul mudallabi ya sayyidul haram ya kai sayyidin harami inna waladaka kaga wannan dana kada arada lahu kaza wa kaza abu kaza da abu kaza sun bujuro masa fa qala sannan yace ya ali la ba sa alayki babu laifi gare ki famri ila ummi tabi da yi zuwa gun mahaifiyarsa wa akbar ya ka je ki je ki bata labari li'annaha domin dama ita akbaranni ta bani labari yau ma wuladatu ranar da ta haife shi annahu sada minhu nurun na cewa haske ya sare yau ila ina ne sama'i zuwa ga can tsororuwar sama wa qauluhu ta'ala kaga faɗan Allah madaukakin sarki fi suratul inshira a can cikin alam na shira da Allah ya ce alam na shira laka sadra wa qauluhu ta'ala faɗa ta sa fi suratul ruha a can cikin suratul ruha wa wajadaka ranan fahada ai ranan din nan idan ka zo fassara ai lokacin da Halima ta ajiye annabi sai Jibril ya zai warce ya kai canje kilbari ya ci cikin daji wa jibalin da duwar watsi na maka fahadaka ila jaddika Abu Dalib sai aka nusar da abu ɗalib ya je ya same ka inda kake ƙala rawi ne ruwaya ya ce da mu suma ina halima sannan ita halima yar ƙabilar sa'adiyawa aka zo ta riki wannan annabi namu wa marabbihi ta shuɗe dai ila ummihi zuwa mahaifiyata falamma ra'adu ummuhu yayin da ummina amina ta kalli wannan annabi namu qabalatu sai ta tsotse wa bar'ad bihi ta yi birna faran aziman ta yi farin ciki babba wadu halima ta ɗauka ta baiwa halima a ɗayan kyauta yi za'idatun wanda ya fice tunaninta wa an imu aka ni'imtar da ita alaiha a gada ka in amantan mu ni'ima cikakke fa inda zalika a wannan yayi aka da hujjadu sai kakansa ya rike abdul mudallab wa kafalahu ya ci gaba da renansa ila haisu kamar har izuwa ga girman manzon Allah ya bayyana dama babba ne har zuwa ga lokacin da aka bayyana girman wana sha ya ƙara rawatar a ra'a sannan kuma ya ci gaba da girma fa yawman min al-ayyan wata rana wuni daga cikin ranakun rama da sai Allah ya daura annabi dindini dama a'ralu bashariya yana bujurwa ga jikinsa ga wannan annabi namu wa kana bil juba can cikin juba kusa da jidda ne juban dabibin akwai wani likita arifin masanin magunguna fa kaza hujjatuhu sai abdul mutallab ya rike shi wa mara ilaihi ya tafi da yi zuwa gun wannan likita falamma da kala alaihi yayin da aka yi da annabi gun wannan likita sa abdul mutallab sai abdul mutallab ya daka tsawa bin rahibi ga wannan fada fa karaja rahibu ra'asahu wannan fada ya fidda kansa wa qala yace ma turidu ayyuha shak ya kai wannan dattijo me kake nufi fa qultu lahu sai yace da shi anzuru ila hadha al ka duba zuwa ga wannan wa ma nazala bihi da irin abin da Allah ya sauke masa qala rahib sai wannan fada yace aka shibli anhu yaye mun kansa na gani falamma aka shafda lahu yayin da aka yaye masa wajahu fuskansa tazazzala sawma sai wannan hasumiyar ta ta bada girgiza farada rahib razahu sai wannan fada ya maishe da kansa wa huwa yunadi alhali yana mai kira bil kirari da tabbatarwa wa shahadatu da kalmar shahada summa sami'u hadi wa sai aka ji wani mai kururutawa ya kulu yana fada ba tare da ana ganin sa ba صلوا على القمر المنير إذا بدا في موكب من حسنه وجماله sallu jama'a ku yi salati alal kabari ga wannan wata almuniru mai haske idza bada yayin da ya bayyana fi maukibin a cikin taro shi ne maukibi min husni saboda kyan annabi ake masa salati Allah bai taba halittar abu mai kyau irinsa ba wajmali da kyan jikinsa walam yakalum نعم لم يخلق الرحمن خلقا مثله في فضله وبهائه lam وكماله yakhluqu ar-rahman zargi Allah bai taba halitta kalaka mizlu wa halittan da ya kama da annabi ma ba ba wai ba ma irin sa ba kama ma ba duk wanda a duniya zai kayatar da kai ko a gaya ba ba irin annabi bane babu shi ba taba yin halitta wanda ya kama da shi ba duk halitta na ubangiji daga gumin sa kai duk wanda ya duba wato da kayatul akbaru al'ari ma daga gumin annabi ne kursi daga gumin annabi ne mala'iku daga guminsa ne al'aryin Allah alƙalamin alƙadari lauyin mahuzi falaki burji aljanna wuta duk daga guminsa Allah ya yi shi ya sa shi annabi shi ne ƙwaya duk wani halitta dusa ne kowaye ka gani daga cikin wannan ƙwayar aka samo shi shi falal ya a falalansa ma ba irinsa shi falan annabi baya iya faɗa in za a faɗa kamar yadda mai ashafa ya faɗa ne a cikin ƙasan duniya ka ɗau ƙasa ƙwaya goma ka ce sauran nawa to haka falalan yake wa bahayi da kwarjinin da Allah ya masa wa kamalihi da cikansa kwarjinin da Allah ya wa manzon Allah wallahi ba mu mutane ba duk mala'ikan da ya ga annabi ma bai kyar cike ta yake yi idan mala'ika ya ga annabi Muhammadu wallahi yadda suke razani da mu muna gani to da sai mun lanka haka abin yake kurin duk yadda ka gani an yi ne dan ya zauna a zahiri idan ya je zauna sahabansa sai na Umar ne zai ɗaga kai ya kalle shi sai da na abubakar ya ɗaga kai ya kalle suka yi haka to haka nan za a tashi sauran sahabi baka isa ma ka ɗaga kai ka kalle shi ba kwarjinin baya bari ka kalle shi idan sun tayi in suna so su tambaya nan sai su je gidan baraka umma aimanu su da abubakar da sai da na umaru a gunsa suka ta sai ce da Allah ki ba mu labarin annaba an tayi kuma an je neman sa ga zahiri fa amma ba za ka iya ba sai dai ka je ce da Allah ki sifata min shi yaya yake sai ce ai ga yadda yake ai ga yadda yake ai ga yadda yake sannan kuma su ji daɗi ko gobe a je fadan annabin a wuni kuma an tayi a je wani guri ana neman sa kaga da an gane shi a nan ba za a je wani guri neman sa ba to ya za yanayinka a gurin annabi ka auna da kanka in dai ana kama sunansa zaka ji kana razani kwarjini yana bujuro ma to yanayin darajanka yasa imamu maliku in ka kama sunan annabi sai ya yankwane fatar jikinsa sai ta canja amiru dan abdullahi ibn zubairu wallahi idan ka kama sunan annabi a gurin akwahi za a dauke ya riga ya suma abdullahi dan masahu dan ka kama sunan annabi har yanzu kamewa yake yace au haka za au ba'ada za au ho za ku tafi ku tafi har ya gama rayuwarsa ba a ji an ce kala rasulullah ba ya iya faɗa daga magana ta biyo to har yanzu bushewa yake sannan kuma Ali Zainul Abidina in dai ka kama sunan Annabi abun ya fara kuka mai rahani amma daga ya ji sunan Annabi kuma yake na rahan ya kare kaman bai san ka ba kaman baka san shi ba akwai sahabin da an kama sunan Annabi gumi wannan na jini yake fito masa saboda darajar wannan Annabi na to ya kamata mu girmama kayan mu eh mu yi kokari mu yi kokari akan haƙƙin wannan Annabi mu ci gaba da girmama shi kowa da abinsa yake alfahari Allah ya ba mu annabin da ba irinsa Allah ya ba mu Qur'anin da ba irinsa a dalilin annabi Allah ya ba mu addinin da ba irinsa kuma a dalilin annabin muka samu a dalilin annabin mun samu yanci addinin mu ga sauki ga yawan lada addinin mu ga sauki ga daraja mun a ciki mun samu daren lailatul qadari mun yi addini rana daya yana daidai da shekara dubu ko wata dubu ba a yi sa mana wani alfarma ba alfarma annabi aka mana mu je yaki mu dawo kayan ganima mu ci ba dan yi ba da an hana mu wanda za su je yaƙi su da faran wuta ne za su cinye kayan ganima in ta cinye kuma shi kenan a hakan ma murna suke yi ranar lahira Allah ya ba mu alfarma duk sallan da za mu yi yau wallahi idan an tayi sallan ba zai je gurin Allah ba sai ya je gurin annabi ba ba a kabari yake ba kabari a matsayin ofis yake a gurin annabi kuma duk wanda ya tayi zai je ziyararsa in dai kana iya cewa yana kwance a kabarin to baka sani ba ba da wannan niyan ake zuwa ba kai niyan kana sa kafa masallaci za ka gan shi yana ganin ka kai ne baka ganin sa in dai baka yi da wannan niyya ba to gaskiya baka san shi ba kar ka yi tsammani wai yana kwanta a kabari a'a kana sa kabar ga masallacin ka ce assalamu alaikum ya rasulullah ka tabbatar ya ganka baka gan shi ba kuma yi ne alƙiblar mu duk kayan da muka yi na sallah wallahi sai ya bi ta gunsa hayati kairan lakum wa mamati kairan lakum muna yin sallar mu na sati annabi zai duba fayil din malaman duniya sun tabbatar da haka sai ya duba idan kayan na lada ya yawa ya buga su tam in na alhaki ne sai ya yi gyare-gyare sai ba mala'ikun su miƙa Allah shi kenan abin da Allah ya gani da shi zai aiki wannan damar da muke da shi yanzu za mu yi wasa kana yi in fayil ɗinka ya je gun Allah kai tsaye ba za a karba ba ta ina za a karba sallan da kai da wasu wasi kai da tunanin duniya kai da tunanin 'ya'yanka wani ma sanin cikin hukunce-hukuncen ya yi karanci kai dai ka yi to kai tsaye wallahi an kai wa Allah jefar da takardar za amma daga Allah ya gasa tam ɗin wannan annabi namu shi kenan kurin cewa za a yi tayi dan wani yahudu ya zo ya tambayi annabi ya ce me yasa ne mutanen ka in suna sallah suna wasu wasu mu yahudawa ba ma yi abubakar yana zaune kusa da annabi annabi ya ce abubakar ba ya amsa abubakar ya ce zan ma tambaya ya ce kai ne barawo ne je gida biyu wannan gidan an cika da zinari da lu'ulu'u da azurfa wannan gidan ba komai wai barawon nan ina zai ga ya sata ya ce inda yake da kayan ado mana da zinari da azurfa ya ce to shine addinin yana cike da albarka da ni'ima da rahama naku ba komai yasa shaidan din ma baya zuwa bare ku yi wasu wasu shaidan din ma baya zuwa naku ba abin dauka